والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wajen ya tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan littafi na riyadu sarki za mu saki a kan hadisi na lamba dubu ɗaya da ɗari takwas da sittin da bakwai jerin hadisai da malam kawo wanda suke magana a kan abubuwa daban-daban cikin babu na kusa da ƙarshe hadisi na dubu ɗaya da ɗari takwas da sittin da bakwai بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء ابراهيم صلى الله عليه وسلم بعمر اسماعيل وبابنها اسماعيل وهي ترجعه حتى ودعها عند البيت عند دوحته فوق الرمزم في أعلى المسجد وليس بمكة يومئذ أحد وليس بحرام فودعهما هناك وودع عندهما ذراع فيه كمل واتقاء فيه ماء ثم خفى إبراهيم مندلكا فتبعته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب فتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء وقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت اليها قالت له الله امرك بهذا قال نعم قالت اذا لا يديننا ثم رجعت وسلك ابراهيم صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان عند الثنيه حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الدعوات فرفع يديه وقال ربنا إني أسألك من ذريتي بواد غير ذي زرع حتى ولد يقول وجعلت أم إسماعيل ترضي أم إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نزل ما بالشفاء أبكت وأبكت الماء وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلفظ فلتلفت كراهية أن تنظر إليه فوجدت الغضب أقرب جبل من الأرض يليها فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنزل هل ترى أحدا فلم ترى أحدا فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادية رفعت طرف جرحها ثم سعت سعي الإنسان الممدود حتى جاوزت الوادية ثم أتت المروة فقام فقامت عليها فنزلت هل ترى احدا فلم ترى احدا ففعلت ذلك سبع مرات قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهم فلما اشرفت على المروه سمعت صوتا فقالت له تريد نفسها ثم تسمعت فسمعت ايضا فقالت قد جلست معك إن كان عندك الثواب فإذا هي للملك عند موت فوق ضحك بعقبه أو قال بجنانه حتى ظهر الماء فجعل تحوله وتقول بيديها هكذا وجعلت تجرف الماء في سقائها وهو يقول بعدما تجرف وفي رواية بقدر ما تجرف قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله ام اسماعيل لو تركت زمزم او قال لو لم تقرب من الماء لكانت زمزم عينا معينا قال فشربت وارجعت ولدها فقال لها الملك لا تخافوا شيئا فان ها هنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام وابوه وإن الله لا يضيع أهله وكان البيت مرتفعا من الأرض كرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن شماله فكانت كذلك حتى مرت من نفقة من درهم أو أهل بيت منزلهم مقبلين من طريق كدا كدا فنزلوا في أسفل أسفل مكة فرأوا طائرا قائما فقالوا إن هذا الطائر ليدور على معنى لعادنا لهذا الوادي وما فيهما فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء فركبوا فأخبروهم فأقبلوا وأم إسماعيل عند الماء فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك قالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء قالوا نعم قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فألفى ذلك أم إسماعيل ويصحب الأنثى فنزلوا فأرسلوا إلى أهلهم فنزلوا معهم حتى إذا كانوا آه كانوا بها على الأبيات وشق الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب فلما أدرك زوجوه امرأة منهم وماتت إسماعيل فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالب شركته فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته عنه فقال خرج يبتدي لنا وفي رواية يسير لنا ثم سألها عن عيشه وحياته فقالت نحن بشر نحن في جد وشدة وشكت إليه قال فإذا جاء زوجك اقرأي عليه السلام وقولي له يغير أدب بابه فلما جاء إسماعيل كأنه آنة فعل فقال هل جاءكم من أحد قالت نعم جاءنا شيخ كذا وكذا فسأل فسألنا عنك فأخبرته فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا في جهل وشدة قال قال أوصاك بشيء قال نعم أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير أنت وشبابك قال ذلك أبي وقد أمرني أن أباركك الحج بأهلك لا زمن ya ga ku jari na ni ma har na ga ga ta daukar da jari na yana da tsoro to bismillahir rahmanir rahim wani hadisi an samu da ibn abbas ya dala tsara tabbata gare su yake cewa annabi ibrahim alaihi salam sallallahu alaihi wa sallam wato ya zo da mahaifiyar annabi isma'il wato nana hajar tare da kanta annabi isma'il lokacin nan tana shayar da turbi'u tana shayar da shi annabi ibrahim ya ɗauko su da ita da da ɗanta ya zo da su dokar gari daidai da dakin kaba yake yanzu kawai ya je akwai tarihin zuwan yana da tsawo amma dai a takaice kusan lokacin da ake da farajin alaihi salatu ya tafiya a girman hijira a nan ne aka ba shi kyautar na hajara saboda abin da ya faru tsakanin sarkin sarkin bishira na wannan lokacin wanda ya zo da yi kwace ya kwace na na a tarar na na na tarar su ainihin matan annabi ibrahim ya zo da kwace ta saboda annabi ibrahim lokacin da ya shiga garin ha su kai wa sarki gulma ta ga wani ya zo su kyakkyawan mata shi ne sai sarki ya fito abinda za su ku je kawai abu ne mai sauki ku tambaye shi wannan matar da ya yi matsayin a wajensa sai ya ce idan ya ce ba zan ce kan kashe shi ba ga shi kenan ta zama ba kai shi amma idan ya ce ɗan uwan shi ce shi kenan ta ga shi ma ne da gidan mulki na nan a kyale shi ya sa lokacin da suka zo Allah ya sanar da annabi Ibrahim lokacin da suka zo suka tambaye shi wa duk wanda sai ya ce okri shi kuma yana musu ya baka eh eh ruwa da shi ne da aka bari ba abin da yake sarki yayi kokari yayi ma lalata da amma Allah ba ya cikin sarki ya hana inda Allah Ibrahim yake maluma suka ce Allah ce ne yadda ka san an muke ganin bidiyo ko haka Allah ya nuna musa sarkin da matar ga abin da ke faruwa saboda hadisi ya zo abin da ke faru da shi duk lokacin da yake hannunsa zai taba jikinta sai ta kumbura ta kumbura sai ta mahaɗe shi a cikin ɗaki kumbura mutum ya yi zaman balubalo da da numfashi har da ta ƙarfi haka ya yi to sai ya ce fadawa maza ku ce min aljana ku kawo aljana shi ne ya ce maza maza ka tafi ga bai wannan ma an ya ba ta kauta ya ba ta kautar nana hajar to kuma ita ba ta haihu ba sai dai tunani ta ce annabi ibrahim a wuri ta ta ba wa annabi ibrahim ta da kuma allah ya ta haihu a annabi mari to sai kuma kishi ya zo kishi na mata amma Allah ya tsaro shi sarki ya kage da ba a da yake dare sai ita ba ta san zama tare da ga ita na hada kike ne sai kuma aka mata umarni ya dauke ta ita na hada da kai ta makka makka lokacin da ba kowa ba a yi da ba kowa har ga ya tsora ya tafiya har zuwa ma sai wani sun tudu alama shi yasa yace sai aka ji Ibrahim kawai ya dauki ne da hadara da dali jaririn ta annabi Ismail sai ta mutu suka je garin Makka sai ce ga nan ku zauna ya ajiye duk inda ruwan zanzan yake yace musu ku zauna a nan saboda masallaci babu ruwa babu komai babu kudade shi ne ya je musu ɗan gora da ɗan dabiyu a ciki da da gorar ruwa da ɗan gorar kuma da dabiyu abin da yake da shi da ne ya rasu tare ba su da yawa lokacin da yake ku zauna a nan kawai da suna zama sai ya juya ya kama tafiya a'a idan ana hajar tafiya tafiya sai ke da gaske tafiya ce shi ne su ta biyo bayan sai ne masa magana baya biya sai ne masa magana kana cewa ya ibrahim wajen masu kawo ne ya ka kawo mu jeji na ba kowa ni tana magana bai amsa mana ita da kanta da yake malama ita da kanta sai ta ce ko dai Allah ne ya kawo mu shi Allah wa baraka na sai ko dai Allah ne yake kawo mu nan sai shi ke yana faɗa ka ce ko a sauka lafiya sai ta Allah ba zai sauka kawo din da Allah ne yake kawo mu sai shi ka shi ne ta dawo wadannan suna da ruwa da ke da shi suna da shi ruwa ya kare da shi ya kare babu kowa ga yaro jariri na biyu ga uwar jariri na biyu shi ne sai kafin damuwar uwa ya soma abin da irin yaro kamar yin wadata ita ruwa zai kare shi da haka sai ta tashi ta je nan ta je nan ta je nan ba ta yi daurewa ta kalle shi yadda abin da ke sai ta take wannan kokarin ta haura ta yi nan shi ne farkon da ta haura ta yi damar ka sai ta je kan kafa dutsen kafa ta hau ta kalla ta kalla ko za ka ga gida ko za ka ga wurin mutum ba ka ga kowa ta dauko lokacin inda ake karfafa yanzu tana tafa da rawa inda aka sa wannan koyar fitila ko zazzabo ne to in ta shiga cikin da yi sai ta tarfa ta tarfa ta fito da wuri sai ta tarfa ta tarfa sai ta tafi sai ta je ta hau dutsen marwa ta sake rikawa ta sake rikawa ba kowa sai ta sake da in ta sake zuwa kafin zagon nan sai ta sake ta tarba sai ta sai ta hau kafa sai da sai haka har so bakwai kaga yanzu da muke zuwa zuwa kuma kaga yadda muke yi mutum da kyan kamar zai yi abin nan ga yi ga ruwan zai ga zanzan ga police security ga ga ina yi amma da za ka mutum zai kasa kamar ya fata eh kamar ya kamar ya ce ba zai Alisa kayi naka a lokacin yana daji, to shi ne sai ta kai ka kawo ta kai ka dawo a kan mutum wannan lokacin da annabi ibrahim ya rabu da ya sallame shi ya tafi da ya tafi ba ta gani ya yi nisa sai ne sai ya biyo ya biyo sai ya tsaya ya daga hannu sai ya addu'a shi ne Allah madaukakin sarki yake gaya mana addu'a yake annabi ba ya ce ya ubangiji inni askantu min zuriyati jiwari ya ubangiji kamar da kai wani na zaunar da iyali na cikin wani daji ba da gaira jin daɗi wanda ko ba su ka ba ba ko ne to ba da sai ne tsara wa wannan aya ne kai ya ta dubi dubi gaira jiwari gaira jin inda bai kika muharram ربنا يقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون إيه هو النبي إبراهيم يا أبيدي لا زمن دا أبوديك أنت فيك وجدت أجنك إيه ربنا يقيموا الصلاة الله فكن يا سيما سيد الله منين ربنا لك والسلام فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه ألا تخلي زكاة متعلي هو هو المؤمن هو المسلم يتمرد يستنع وتحاول هو وجهه كما نلعب إنك دوب أي حد أي وهلا هو وهلا ولا وهلا بل إيمان لا بد من تكفير na na nan ba wa kai kullum aiki ne ba ko mun ba aiki ne amma mutum ya kira kudin sa ya kira dukiyar sa ya rabu da iyalan sa ya rabu da gari saboda ibada da haka saboda wannan Allah ya sanya wa mutane a cikin zuciyar Allah addu'ar Annabi Ibrahim sai ka kaga idan mutum ya je yana Allah Allah ya kai masa yaje kuma ana gama aiki da shi da Allah ya riga maka Allah sai ya wani lafiya saboda ba da ba dan wannan Allah Allah da ya yi ai rigima za a yi ha to idan aka gama aiki a ko na lalle shi ko da Kura da da ya haka ne amma da kan da ba na kuma a wannan sura zuwa ina da kokarin ba amma Allah ba da kake sarki da iyawa da yake barka sai kawai ya sanya wa mutane sai zuwa gida kaga ana tarjima da kake da da wani da sai ya wani ba yake in ka tsaya ka kai tunani ma sai ba ka dariya mutum yana ka faɗa wani zai bar maka eh ran ya ba da mutum akwai wani shekara لكن إذا لماذا ملك عليه يعيشه ذكر هل هل هل هل موت هل جلنا لم جلنا هل سكا ما تقول جلنا سكا جسنا سكيو ولي قوة فيها بطوء الله تعالى هل رسول الله الجواب وأزل كان سكا أقول لا wannan a gaba na ake kuma labari da ke baku Allah na ya yi mala ya gidire Allah ya ba shi tsara da lafiya yana da wato lokacin da ya ji magana kawo ka hankali sai ya tashi sai koma daki sai ya dauka gurin da ya ruba ya kwanta aka duba na ta ina malamin nan ina wajen aka ce lalle a je a zo ya za a yi aka je ya zo shi ne yake musu jawabi yake to dan Allah jama'a su tsara a Najeriya ba su taɓa ƙona kaya ba ce da Allah ce mu zo da zuwa ƙona kaya ba na na zama yake ku yi tunani ba a Najeriya ne ba kan tuka ba ne an yi taɓa ƙona kaya yace ta kuma na da tsara da ƙona kaya ya na sai a sai ni an bani a nan ma a ce ba zan koma wai ba ku fara ba Allah ya san da ba zai yi ba ko aka yi ta abin nan aka dawo da mutane da ke Allah madaukakin sarki ya sanya wa gari wato girma da daraja da kwanzuri kamar yadda Allah yake sanya wa mutane su koma wa kan koma wa gida wannan rahama ce shi ma na Allah to shi ne ce ita mahaifiyar annabi Ismail gaba da tsaye da shi tana ta ruwa na har ya kare ta ce zuwa na hausa ba ta dawo marwa yare yana cikin ruwa haka nan sai ta kai kawo can sai ta je ta dawo ta hau ta sauka ta je ta dawo tana neman ko za ta ga wani shine annabi sallallahu alaihi wasallam ibnu abbas yake cewa maza Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan kai kawo da take yi tsakanin safa da marwa shine aikin ibada da Allah ya sanya ku kuna yi dan ku zo umra dan ku je aikin hajji lokacin da ta hasan marwa sai ta ji wani sauki shi ne ta ce ita da kake ke gawa kanta shi turara ki kamar ta ji kamar ba ta ji ba shi nan ta ji ta ji murya shi ne ta sake saurarawa sai ta ji wato ta ce kamar ce akwai rukunin ta yi magana ta ce da ka taimaka in tana da abin da na kan taimaka ne kawai sai ga mala'ika ga mala'ika Allah madaukakin sarki kuma malaika jibrilu malaika jibrilu alaihi salam shine Allah madaukakin sarki kawai ta ya fito ga kira a gaban ta daidai inda ruwan zanto yake sai ya sa buka cikin sa sai ya kirkika ta yana kirkan kasan nan kawai sai ruwa ya zama gurgurowa shi ne ruwan zanto ya kama gurgurowa tun da ya zama kugo har yau ne tsaya har yanzu maganin nan da nake yana da yana kugo da haka ita kuma da ta ga ruwa a kugo a sai ta je ta samu wani tana ta dona masa rami tana masa gurbi inda zai zauna maimakon ya rinka kugo ana tafiya sai zama ya fito yana taruwa shi ne ta gyara masa wajen zama har a wata baya ta annabi ibn abbas yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allah ya san mahaifiyar annabi Isma'il da ba dan ta tona wa zangon wajen zama ba da ba dan ta tona rami a kewayarsa ba yace da zangon ya zama ruwa da yake mai duniya da ya jirga tafiya ba ta yawa to da aka ci ta samu ruwa ta sha ta shayar da ɗanta da kusan kuma ruwa ne mai albarka duk duniya babu ruwa irin ruwan zanzan har binciken da turawa na yanzu ma sun tabbatar da wani har arna sun yadda ruwan zanzan kaɗai yake da current irin na wuta eh in ka samu zanzan ka sa waya wuta a nan ka ka tashi sa waya a nan zai ba ka wuta a cikin ruwa Duka ne za ka kuma amma da ya kasa a ranar wata ni dai nan da malaika ya ce mata kada ku ji tsoro ya ce shigo ta da hankali kada ki shiga damuwa yace kin ganin wajen dakin Allah inda aka kawo shi nan gurin gujerar aikin Allah ne kuma mahaifin wannan yaro da wannan yaro su za su gina ina ina yake gina su za su gina ta da wannan aiki kuma Allah madaukakin sarki ba zai tozartar da su lokacin da jiki ne na kasa na ruwa yana zuwa yana farara yana tafiya da kasa sai ya yi damar ce abu to suna nan suna wannan zaman da sai wasu matafiya daga kabilar zuru sai suka zo muke suka sassa daura da wajen ba wajen kuma sai zan suna da bukatuwa samu ruwa kuma sun san wurin babu ruwa amma suna cikin damuwar ruwa sai suka ga wani tsuntsu akwai wani tsuntsu wanda duk inda ka gani yana tawari da akwai ruwa a yanzu suna ruwa da tsuntsu na har da haka farkon ruwa na in ka gani yana kai ka a waje kawai ka tabbatar da ruwa to su ma irin wannan sun suka gani yana ta kai kawo yana yana yana abin da suka kada wasu mutane masu neman ruwa ta kuje inda jirgin da yake kai kawo mutum da ya ko mutum da kuje su ko me yiwa akwai abin da ya faru za a samu ruwa suna zuwa ko sai ga ma da ya mare a cikin ruwa tana zaune wato ruwan da da haka da suka zo wajen su suka tambaye ta ko za ta mana izini mu dan sauka a kusa da ke mu ya da zango tun daga ruwa mu dai kwanan jirgin za mu ta ce eh zan mutu ne amma ku sani wannan ruwa na ne eh da wannan doka ta gaya mu kan su so ruwan da suka ci a hadari a cikin sarrafa shi ne ibn abbas ya da mun Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ke nan suka cika wa alfahari da annabi ismail wani alkawari kuma suna zaune a wajen damar tana kan tana kan ita zama ta kaɗai amma sai suka zo suka zauna kusa da ita da su da iyalan har ma in za a wuce masu gaskiya sai a ce a waje kaza ina waje kaza ai akwai matsaloli sai ana zuwa ana taruwa ana taruwa ana taruwa to har gari ya zo maka kuwa ana taruwa gari ya zo maka kuwa annabi Ismail ya zo waje ma ya zama saurayi ya zo ma koyon larabci daga wajen kabilar Zobo inda larabci suke yi shi kenan ya zama saurayi annabi ɗaya daga cikin ɗan matan kabilar Zobo aka aura masa ita ya auri budurwa daga cikin kabilar Turun sannan mahaifiyar satar ita nana hajar tara su Allah ya masa rahama bayan ta rasu ne annabi Ibrahim ya zo ziyara bayan shi annabi Ismail ya yi aure da gidanta mahaifiyar kuma ta rasu sai kuma annabi Ibrahim ya taso ya zo maka lokacin da ya zo gidan ɗan san baya ya tafi farauta ya je neman musu abinci shi ne sai ya tambayi ita matar gidan ya yi sallama ya tambayi matar gidan ina miji ta ce ga gida ya tafi farauta ya tafi neman mana abin da za mu sai ya tafi ibrahim ya tambaye ta ya yi rayo ku take a wannan gari haka sai matar ta ce kai ayyuna kan wahala nan ba da sai kuma da fatan gobe ya sa a san ma ka da mu mai magana banza na ke dora a cikin sai ta faɗa magana kai suna kan magarwa suna kaza suna kaza suna kaza garin ba da suna cikin kunci suna cikin tsanani sai ya kai mar kotu sai kawai da ya gama shi sai ce to ni zan koma idan mijinki ya dawo ki ce ina gaishe yace wani dan cijo mai sifa kaza ya zo kuma ki gaishe ce ina gaishe ki kuma sallama kuma amma ki ce masa ga sako ubar ɗakin sa bata zauna ba lalle ya da gobar ɗakin shi ne ran da baya annabi ibrahim ya tafi sai annabi ismail ya dawo shi kai shi ya ga alama kamar an yi ba yace kun bayan na an yi wa kone su ce wani zaki da ya zo ne kaza da kaza ne kaza da kaza ta nan su wallahi kuma ya tambaye ka kuma ya tambaye ni na ba shi labarin halin da nake ciki ya tambaye ni rayuwar mu na ce kai muna cikin wahala muna zuwa kun ba da sai yake so ya rike wata wasiya akwai wasiya da yi da ce ya ce da kai shi ka kuma ya ce ka kanta ko mata ki sai shi ke kuma wannan dattijan da ya zo baba na ne ya ce kuma ke ce ko mata ki kuma me yake ba ni cewa na tafi kuma haka yake masa kakan da ya yi ya arziki ya cika umarni kaga da ka ga Allah ma illa na ai ko da ma ba za shi ko ga Allah da ba ta shi ai da abin da ka gani har ko ko wannan da kaga ana yi Allah ne ya bari da wayo da jaba aiki ba ta yi in Allah ya bari na duk abin da kaga ya faru sai in Allah ya bari dan ne bari da ba ai ta ba ai koma gida bayan wani lokaci kuma ya tashi aure annabi Isma'il ya tashi aure kuma daga wannan karfe da ta zo amma sai wannan kare yayi ka ya wani wanda take ba tsingai ba ko na mai tarbiya na shi ne bayan wani lokaci kuma annabi ibrahim ya sake zuwa irin wanda ya zo wannan kuma yi kun allah lokacin da ya zo mai kare yadda ya tafi kame shi ba a zuwa farko na zai ma mai kame shi ba ya yi sallama kuma ya kame matan ya maka irin tambayoyin da yawa wancan yaya kuke ta ce a alhamdulillah muna jin jin daɗi muna jin daɗi rayuwar mu lafiya alhamdulillah kuma alhamdulillah muna cikin iman alkai ta magana magana wanda suke mai daɗi sai ce mai kuke shi ko ta ce nama yana zuwa mana farauta sannan mun ta nama mun ta ruwa mun daga ruwan zamzam to shi ne sai a cikin turare ya yi masa addu'a ya ce Allah sanya muku albarka a cikin nama da ruwa shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a lokacin babu hadisi a lokacin babu haƙƙi yace da da haƙƙi ma Allah tsakanin haƙƙi da ya musu albarka ya musu albarka ya Allah ya albarka haƙƙin nan in maza Allah sallallahu yace yace to shi yasa da nama da ruwa babu garin da za ka yi duniya ka rayu a kan sai masa ba ka isa ba ko da dan gwada da ka ce sa ka da da ka da da ka da da ka la ka ga ni za ku kare ka ga da rauni ne abin da ke nan ko saboda an tara a kan ruwa kana da tara ka yi suna ta ruwa idan ka haka wurin da ke da lalata wata ruwaya take ce da annabi ibrahim ya ce shi tambayi mata ya ce ina ismail sai mata ta ce ya tafi ya mana farauta sai mata ta ce ba za ka sauka ba ka ci abinci ka sha ruwa ina nufin yadda ake tarban bako ya ce wa meye abincin naku meye abin da kuke sha ta ce abincin mu nama abin da muke sha ruwa shi ne sai addu'a ya ce to Allah ka sanya musu albarka a cikin abincin su da abin da suke sha shi ne abu kafi yake cewa albarkar albarkar addu'ar annabi Ibrahim alaihi salam shine sai annabi Ibrahim yake masa to shikenan ni zan koma idan mutum ya zo ki ce ina gaishe sannan ki masa yanzu kofar ɗaki ki ta laura daram ya rike ta da kyau to ko haka aka yi lokacin da ya dawo ta ya tafiye ta ta ce eh wani tsoho ya zo da kyau sama gaji gaji ya san ya na ya yabe ka ya tambaya ina kake na baki labari ya tambaye rayuwar mu na gaya masa cewa alhamdulillah muna cikin niwar Allah sai ce shi akwai wasiya da ya miki sai ce ce eh ya ce in gaishe ka na sallama sannan ya ce lalle ka ce kofar dakin da kyau kofar dakin ka ta zauna shi da ne ya ce wanda kun ga wannan da cikin babana ne babana ne kuma ke ce kuma ɗaya ke ce yake mun wani da ne da kyau sannan bayan wani lokaci wato sai a annabi ibrahim alaihi salam yana yana waka yana gyara maki yana shirye kayan farautarsa kawai sai shi annabi ibrahim alayhi salam ya ya sake jawo ya zo ya sake wato suka gaisa suka yi gaisuwa na mahaifi da ɗa wannan shi ne zuwa da yake tafi wannan masa ya kai kimani Allah yana Allah yana ya umarce da wani al'amari sai ce ka aikata abin da Allah ya umarce ka baba sai ce za ka tsaya ne ya ce ya zan tsaya ne sai ce ka ga wajen Allah ya umarce ka nan ne gurbin ɗakin Allah Allah ya umarce ka yi da ɗakin ba a nan dama ne ya nuna miki inda ta ka ta a daidai daura da jikin aiki daga nan ne fara cikin ya ka na kawo maka karatu kuwa to daga nan da aiki gini ya tashi aka ci gaba da gini aka ci gaba da gini annabi ibrahim yana gini annabi ismail yana miko masa na wato kubali yana dorawa yana miko masa yana dorawa yana kawo masa abin da yana karba suna ta gini suna gini na dukkan suna addu'a me suke cewa suna rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim Allah bana wani aiki da muke yi domin Allah kai ne kai ji sannan masani وفي رواية أن إبراهيم خرج إسماعيل وأم إسماعيل معهم جنة فيها ماء فجعلت أم إسماعيل تشرب من الجنة فيجول لبنها على ثديها تكتم مكة فوضعها تحت دورها ثم رجع إبراهيم إلى أهله فتبعته أم إسماعيل حتى لما بلغوا كداء نادوه من ورائه يا إبراهيم إلى من تسلكنا قال إلى الله قالت وجدتك فرجعت وزادت تشرب من الجنة ويجوز لبنها على سبيلها حتى لما فنى الماء قالت لو ذهبت فنظرت لعلي أن أحد قال فذهبت فسجدت السبع فنظرت ونظرت حتى يسجدت أحدا فلم يسجد أحدا فلما بلغت الوحي سعد واتت المروة وفعل ذلك أكوانا ثم قالت لو ذهبت فنزلت ما بعد السبيل فذهبت ونزلت فإذا هو على هذه كأنه يجنب يج- آه، يجنب الموت فلم تكرها نفسها فقالت لو ذهبت فنزلت لعلي أموت أحدا فذهبت فسيدت السفا فنزلت ونزلت فلن تمس أحدا حتى أتمت سبعا ثم قالت لو ذهبت فنزلت ما فعل فإذا هي بصوت فقالت أجل إن كان عندك خير فإذا جبريل صلى الله عليه وسلم فقال لأجله أتبع وغمر وغمز بعبده على الأرض فانبثق الماء فليس الأم إسماعيل فجعلت تحاسن وذكر الحديث بدونه رواه البخاري بهذا الرواية آه. وعن وعن سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الكمعة من المن وماؤها شفاء للعين الحمد لله yace a wata ruwaya annabi ibrahim alaihi salam ya fita da mahaifiyar isma'il da shi isma'il din tare da su akwai dan jarka na na ruwa daga cikin da su isma'il din kan wannan ruwa dan nonon da yana karuwa dan kana kayar da danta har har suka jama ka lokacin da ya ji a yi ya ji sai ya kama hanyar rijiya mariya ne isma'il ta biyo har da suka zo wani da ake yi da kaza sai da kira shi da baya sai ya yi bayan wajen wasa ban mu ana ta ne mu ana ta kama tafiya sai sai ya ce wajen Allah sai ta ce shi ke nan mu yarda da Allah wato jika sai ta koma shi ne ta cigaba da ta ruwa tana kafin nuna da suke shayar da har yau ya kare shi ne sai ta ce in bari da kokari da shi na duba ko da tsaro ba shi ne sai ka tafi ka hau safa ka hau marwa ka hau safa ka hau ka hau marwa kana ta duba kika da ka duba nan ka ga halin da yake ciki sai ta tafi da ta je ta hau safa ta hau marwa ka dawo ka duba da haka ta dinga yin hankali sai ko ba shi ne a na lokacin da suka na bakwai ne ya zo dala shi ne da ta sauki ta ce ka taimaka in kana da abin da za ka taimaka da shi shi ne sai ga mala'ika jibril alaihi salam ya sa muka kafin da ya karfi kasa shi ne ruwa ya so kugowa shi ne mahaifiyar annabi ismail ta je ta tona wa ruwa rani shi ne sai ce ya ya ambata da tsawon wannan fassarar dauha ta jara bidiya ce babba inda ya ce ya kira da kafa shi ne ya juya baya alfa ma'anar wadda da ta kama ɗaukuku a yin tagu shi ne ya haku kuna wato yake da suna karuwa a karuwa a cikin gani sai hadisi na ƙarshe hadisin zai dan sai dan zai yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato alkam'atu من المن ina kallon abin fara da tsakonoji da hawa kama yana nan yana mutuwa a ƙasa yana nan za ka gan shi shi ba shi ba ƙasa ba shi ba mutuwa ni ne kama na zai da tuki da ƙasa a ƙasa haka za ka gaji a fito me su mai da hausa a a kai su ne za ka ba shi ma ɗin na ban zai na ce shi ba shi ba shi ba ƙasa ba ana magana da shi insha akwai lokacin da na yi wani abin nan a kai shi da na tura shi na sami shi da yawa har da sunayen da har da mutumin shi ma shi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana da cikin wato jalba wasu ka ce mulki yana da cikin kayan aljanna alfara ya ce ruwansa yana maganin ciwo da haka zan je na duba kuma sai a je a mana a bincike alfarma suna nan da suna da alfarma na da a kan da yake fito da kan yake fito sallallahu alaihi wasallam ni ma zan je akwai akwai ni na san na yi da a kai har lokacin sai da na fitar da hotunan shi a cikin rikatin har da su ne da amma amma su kan ba irin wanda ya ba ma na duba shi ga na so da shi ban duba littafin ka ji magana gari a je a zuci kare shi ne yanzu ko za su saboda ai magani ne inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ruwan yana da magani والله أعلم
koyi da turanci gashi ba shi ya gani ko kun ji gangan lumu gangan lumu to gangan lumu ba shi ba da ya kawo da shi naman kaza ko to
dawo da ita kaza an jawo wani abu yau wani zama tsala hannun ka gani da dawo ko aya zan zo da a hankali Thank you. aka samu wani tsarawa rana aka wani zai kaji sake da wani zai kira a kafin aiki da su kubara ya samu yin zuwa an tafi da abu Nah. yi ɗanin Allah cewa da a kai shi ne eh a kai shi a tarihin ɗakin kaba zuwa yanzu an gina ɗakin kaba ko goma wanda suka goma gina shi ma ba yanzu annan da yahu annabi adamu annabi isu har yanzu kan da amalika da haka lokaci da aka yi ruwan tufa da mai shari har ruwan tufa da kasan ba abin da ya bari duk duniya komai lokacin jimari abin sallah daga gida ba abin sallah daga gida da ka bi sallah daga gida za su ga ranar da kai sallah ka da ka zo masallaci ba da sun ka zo yayin ka tafi da tafi da kama amma daga gida a har mata mata wa ya tafi ba wanda ya tura wata mata ta kawo daga gida to Allah ne ya ce sallar Allah ya tura a maza ne dole ka zo jaki duk wanda ba ya zuwa da amma ma ka Allah ya tura ba sai sallar ce ta kare lalata ne ba ba a yi don ba ana abu da ya ba a yi in mata na son ta masallaci ta zo masallaci Allah bai hana mata su zo masallaci ba amma kuma Allah ya hana ta kawo masallaci Allah Kaje zai yi kuma masallaci ya ke zuwa inda za a yi wanda su suke kariya sallu ala da suke kari اللهم بارك على محمد وعلى آله وصحبه وبارك على إبراهيم وعلى آله وصحبه وعلى آله إنك حميد مجيد بكرم الفاتحة قوم مجدد waɗanda suka yi suka rumi Allah ya ba su lafiya waɗanda suka kuma ana da sarki ya yi nan halin da suke ciki Allah ba su sarki ya yaye kuma Allah ba su sarki ya tsare akwai tattuwa da yayin da ya biya a katsina yana neman addu'a Allah ya ji Allah ya kaya mu ko dan uwa ma da ya su a Allah mu da ke yi da shi Allah ya kaya mu duk mutumin da suka rasu da wanda mun sani da wanda mun sani wa Allah ta mutu ba ta Allah ta kaya mu kada ka ya ci da Allah ya kaya mu alim wa rahmatullahi wa barakatuh اللهم صل وعلى عليم وعلى تبعنا نبيك وبلغ وجهنا الناس النجاة ورفعنا الشرور والإخلاء يوم الآخرة اللهم اغفرنا وارحمنا وارحمنا اللهم اغفرنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف اللهم اغفر إخواننا في بلدنا اللهم اغفر إخواننا في بلدنا اللهم تكبر شهداءهم اللهم تكبر شهداءهم اللهم اشف مرضاهم انك على كل شيء قدير اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره اللهم انا نسالك الهدى والصلاة والعفاف والغنى سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين